أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ga shi ayatan nan Allah subhanahu wataala ya kaddara ɗorin mu a markaz ahlus sunna da jama'a wanda ke gwada karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha tara ga wata na ramadan ta tara tara ga wata na ramadan hijira shekara 1445 wanda ya dace da sha tara ga wata uku sha tara ga wata uku 2024 za mu tashi ko? kenan a darasi na ƙarshe mun tsaya aya ta sha bakwai cikin سورة الحشر إن شاء الله دام تاج آية شاء تقص شابر
an karanta saka ne ba a yi wannan من كران تابع بشر أبو شابر آه شاشد شاشد شابك بسم الله akwai tambayoyi kaɗan na warko iya cewa a rabin talabi ne na yawa idan mutum zai suju da tilawa sai ya kalli ƙibla shi ya ce suju da tilawa ba ta sharaɗin sallah a dinin da kake kana iya yin sujada duk da yin alƙibla ce da sujada ta shukur da ta tilawa kurin halin da kana iya halin da ke ciki to amma cewa yin alƙibla shi amma ba bashar da ibn ba kuma ko ba ba alwala ana yin ta godiya ko ta tilawa ba ta sharaɗin sallah sai maganar mutum a takaice da maganar ƙauracewa mutum kame gaba da yana da mugun hali to shi an ce ƙauracewa ana ƙauracewa mai fa'ida a ƙaurace da abu da mai laifin shi a ya gane kurin shi ana yin ƙauracewa da wannan fa'ida amma idan ƙauracewa za ta sa mutum ya ƙara ci gaba ba abin zai amfani to gwamna a tsaya da shi a sashi hanya wanda a sashi a jiki ka bar shi sai gaba da shi ne maganar kawarciya sai magana yin magana a makabarta eh a makabarta ba ana magana ba amma magana ta hirar banza ba ta dace shi ne amma in magana ta kawo kai magana a makwantai ba wani laifi a ce a yi magana kaza amma a wani magana a mai da wani yanzu hira ko hira ta kawo shagala da abin da ake ci amma hira ta kama kai ba laifi ba ne wani abu ta kama kai ba laifi ba ne ba zai yau da zuku sa ɗan wanda yawa a yanzu ta ce masa ya kalula wani ana cikin makwatan zai kira zai zuci na idan kira iyawa ma a ce muna makwance ne mutane na ma makwance ka zo makwance wuri ka zarfi wani ana ci balle abin ya shahida na ka ba a ce magana a makwance zai yi ci a sai dai mara kyau ci za ta yi muni kura sai mai magana ya zo tarawihi bai bi sallar isha wannan ɗaya da cikin sabai an tuno cikin ɗaya da cikin sabai ya tabbata ba da matsala in ka zo an wada tarawihi sai ka yi niyyar ka ta isha ka bi su in an zo raka'a biya sallama ka yi ka tashi ka ci ko raka'a ka bi ko ka bi sauran ba matsala ba ce wannan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم
wannan mun yi ta ci gaba
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين nan kaman bayani da ya gabata dai na yanda ah, shaidan yanda wasu suka zuga wasu kuma da ta ɓaci ba su kama musu ba mun yi bayani kan banu kureza banu nadir yadda malahukai na cikin musulmi wanda suke wasu alƙawarin za su kama musu kuje ko ta ɓaci da mu za a yi in za a wuta ta mu za a wuta kadadin to gashi abin ya zo a aikace kuma dama Allah ba su labari ƙarya ce alƙawarin ƙarya ne kuma abin ya zo ya zubai na hili ba su kama musu ba kuma dukkan su an kuru su gaba ɗaya wannan zuga ce ta shaidan ya maka nace inda da dukkan na turuwa shi ne suka musu kura to shi ne Allah ka ce ya kamata da shaidan ta zuga da sanin kasu kamar wani misalin su kamar misali ne da shaidan zai zuga ɗan adam kan kafurci kafurce falamma kafara lokacin da ya kafurce qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin ni ba ni ba kai kuma ni ina tsoron Allah ne ba kama ni ina tsoron kubar Allah na ta irgiri ne ba ya gama da kai na abin da ya shahara akwai ruwaya wadda duka an samu sabbin sai da Ali sai bin Abbas da ma cikin magabata irin da annabi ta wa samo labari ba lahi ku doko labari daga Bani Isra'il ba lahi bane ba amma wurin tacewa za a doko amma a tace bayanin da ake yi labari annabi bai hana ba a doko labarin su amma abin da yake ƙa'ida labari ƙara wani bayani wani tarihi zaman tarihi yace duk abin da suka zo da shi muna da ƙa'ida abin da suka zo daga shi labarin suka bada ya saba ma alƙur'ani ko sunna karara wanda mun zamu da shi abin da ƙur'ani ya tabbatar da shi ko sunna ta tabbatar da shi zamu yarda da mu iya mu dogara ƙarin bayani ne kullu da su amma abin da bai- babu ƙur'ani da bai- bai saba wani ƙur'ani ƙarar ko sunna karara ba to wannan za mu za mu ɗauka kuma labari ne mu ji kuma za a iya karanta a hudu labari ne ba na matsala ba ce ba to irin wannan abin da ya shahara wajen malaman tafsiri ya kasa ya samu sun ka labarin wannan abin ya wakana a wani cikin halar kitab cewa malami ne ya ma a cikin ruwayo ya shari an tafi sis tamsal liman sunan bisil abidin wannan bawan Allah an ce ya yi shekara 60 ta ibada kurin ya ce ɓance kan shi bai zuwa ko ina kurin ya irma ta romanikin da masu bisa komai ibadar Allah wannan lokaci guda shedan ya yayi da shi ya yayi gama da shi hana ya kasa sai samu ta wata hanya wata ma- wata bayar Allah ba ta da ya je taba ta mana ya fata ta bayan haka ta ta sai musu ishara su zo wajen wannan malamin anan za su samu waraka saka malamin ta gaba ma Allah da tsoron Allah akan mai ita a can iya mata rukuya haka warki haka suka ɗauko ta kasan ko a cikin za ka halitta ta ba suna kashe rukuya ba su ma suna rukuya suna rukuya su ma kai coci coci suna rukuya a coci irin kuma da wasu musulmin suke yi da magana aljannu aljannu ya magana ana kore shi iya kuka ana bugun shi suna yi su ma suna yi su ma duk da ba gaskiya ba ce akwai ban hanya kenan sai ba su ishara su aika wannan mata wajen wancan malami mai ibada aka yi ta can iya mata rukuya ya mata addu'a aka bar ta a can to dama an san abin da zai wakana na adam mutum namiji ne wani mace ce dama shi ne sakan shi yake mace yake bai arma dama ba haka ba da shi a takaice ne ya ya nemi wannan mata ya kwanta da ita kuma ai mata ciki yanzu an gano da ya ciki dama shi ɗin ake shi an gano an zo ya yaudara a takaice da ana aka kama malam za a kashe malam shaidan ya zo ya ce abin da kisa kun ne zan huta ka amma ka musu jira ita ko da ka musu jira ita ka shi kenan ni ko zan huta zan same ka karshe mai sujada kaga ya mai diyamu shekara sattin ya ba da Allah kuma ya mutu kawo ya ce shi ne da ya mai sujada ta shi kenan kare ba ni ba kai ni mazaun Allah kake kuma alhaji a nan ta kashe shi ya yi mutu ya mushirki kafin wani iyaka cikin hali kenan yaudarar shida yan wa alaƙul hannun kisa ce ma ya suke ciki ne kullum ɗan adam shaidan abu ne sanan ne da mutum mai imani shaidan ala tabbatar cewa a duwi ne a fili karara kuma ba shi da aiki shaidan ba shi da aiki illa ya gama da kai ɗan adam shaidan ba shi da wani aiki a duniya kamar ya batar da bani adam wannan shi ne ƙa'ida aikin kowa mu muna kasu suna neman batar da mu ke da mutum da da kake duk bautar Allah ka ka yi hankali shi ɗan iya tare da kai kuma kai na ƙwaron kai yake nema wanda ya gama shi gama da shi kai na ƙwaron kai yake nema ya za a kai ba kake baro ka don haka kullum mutum ya san daga neman tsari a wajen Allah da azkar da ta'awuz neman tsari da sharrin shaitani kakka yi kanka cewa kai ka kai mutum da ba inda ka kai ai hatara to yace da Allah ce kenan kamar shi din da yace ma mutum yace ma wani mutum kafirce falan ma kafara ke kafirce qala inni bari'un minka ni ba ni ba kai inni akhafu Allah rabbul alamin ni tsoron Allah ma nake gwamnati har duka ba daya kin shi ya ma ya mun tanke mai ya ma hika shi tsoron Allah ma ce ki Allah ta fakana aqibatuhuma annahuma fi nar da shedan kin ne da wanda matan gaba ɗaya da ya kashin su ɗan mutane kuma khalidain fiha ba zuwa ake ada ba an an je har abada dan kawure ne wa zalika jazaa'u zalim wannan sakamako na karshen wuta ake sakamakon azzalimin
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الله سبحانه وتعالى يا كرام إيمان كما da Allah bin Mas'ud ke cewa duk in kaji Allah ya ce ya kira ya walladina amanu to ka bada kunnanka in ma wani umarni na alkhairi zaka ji daga Allah ko hannun mugun abu kira da bayi na musamman masu imani Allah kira ya ku masu imani ta ƙulla ku ci gaba da jin tsoron Allah ku zamanto masu tsoron Allah mana su takawa da bin dokokin Allah a ce takawa abin da zai kare ma azabar Allah kana samun kariyar azabar Allah ta bin umarni da Allah ce ka yi ka yi kinan ka a same ka inda aka ce je, kuma ka a rasa ka inda aka ce ka je kana bin umarni kana barin hali shi ne babban ma'amalar takawa shi ne ɗaya cikin sabai ke fata takawa rayuwa ce cikin takadun mai imani yana rawa cikin takasarsa don iya tsoron taka dokar allah din da yake ce misali mutumin da ya shiga wani daji kanwar ka ba takalmi da kayayuwa da kwalabe da waye kana tafiya kaka din mai hankali din zai dora kawai shi sai ya diba ta koyi aji sai ya diba ba kaya ba kwalba ta koyi dora ita haka mai imani kamata rayu kai rayu gaba gajiya abin da ya dama ka rayu ƙarƙashin kana rayuwa cikin takasanka shi ne mutumai duk abin da kake wuri ne sana'a ce abinci ne ka ɗauko noma daga ina take za ka je ka zama nan me ya duk abin rayuwarka ka zama to kana rayuwa cikin takasanka shi ne kina rayuwa cikin jin tsoron Allah ya ce wani tanzu nafsun ma kaddama tilgadi kowa kowa tare kowa ta kan ya tsaya mutum ya tsaya ya diba ya ga miye don goben shi wannan cewa abu ne an bar kowa a karar kan shi ka yi kowa sanin kanka ‘yan kallon da san gaba da kyau kenan ka tsaya tsakaninka da Allah ka gani yau misali inda mala'ikar mutuwa zai zo kana sauran gyara ka sami ka da gana jina wani abu ka zama tun kullum cikin shi magana kenan kuma ka yi tunanin wannan lahira ta dace gobe kiyama kaman gobe ce dukkan kiyama kaman gobe ce abu na kusa lokaci guda ba tsaka lokaci bane ba kenan ka jiba ka ga me ka shirya dan wannan rana ta gobe kiyama wanda mun asalin manuwa kawo ka wannan duniya an kawo ka ne ka shirya wa wutar rayuwa ne ko kai aiki kware ka samu sa'ada zama kyakkyawar rayuwa ko kai mugu aiki ka samu go rayuwa kenan gida ne tsakatsaki aka kawo ka wanda za ka shirya wa rayuwa ka kala a faɗa ya shi ajiyar ta tuna an ta mata wa ruburu rayu don jin daɗin na kaɗan amma zai ma sababin rayuwa hala abada ta ɓaci ko ta hala abada ta gyaru rayuwa ce ɗin kaɗan amma sakamakon rayuwa ta hala abada a cikin daji shi ne rayuwa ta duniya Allah ce kowa ya tsaya diba ya ga me yayi dan gobe ta saka mai da wa taqullah ku ji tsoron Allah inna Allah khabiru bima ta'malun Allah masani ne game da duk abin da kuke aikatawa Allah ya sani Allah ya gaba ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون نعم Allah ya ce wala takunu kallazina nasullaha fa ansamu anfusahum kakku zamanto kamar waɗanda suka manta da Allah Allah ya mantar da ka su kawunan su na ce na farko maganar nasullaha bari mantawa da maganar Allah hukuncin Allah ko wani abu da Allah ya ce ayi ko ka ayi kamar da ko aka kidan ma'ana kidan rashin tsoron Allah rashin tsoron Allah barin dokokin Allah ko ku cewa zahirin maganar barin abba sun manta da ambatan Allah ba sa ambatan Allah sai kuma dalilin haka fa an samu anfusan Allah ya mantar da su kawo su ma mana nan rishin ambatan Allah ya sa shedan ya rinjaye su dalilin rinjaye shedan sai ya mantar da su abinda zai amfani kansu kansu duk wani koyi magana guda ce cewa barin magana kin aiki da wa'azin ne barin ambatan Allah ne iya sama kenan shagala to duk wanda ya shagala kaga ba zai ba aikin da yake gaban shi wanda zai amfani shi a gaba zaka magana a baya me ka shirya ma gaba to me gurin tunani wanda shi ne irin jaya bai tunani shirya ma kanshi aiki na gobe na gobe kiyama Allah ce ulaika humul fasiqun wa'annan wanda suka manta da kawunansu shi dan ya mantar da su su ne a kira fasikai mana wanda suka kuta daga da'ar Allah ƙarƙashin wannan aya malaman tafsirin ibn kasir ya kawo ta yace cikin hudubar ta shahara ta Abubakar Siddiq cikin hudubomin shi wanda kuma akwai sanadi akwai hanyoyi shawahid wanda yake tabbatar da kuma akwai ƙwarai fa'idodi cikin hudubar ta Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya wata hudubar shahararra wanda kuma ita ce zamu karanta dan irin fa'idar da take cikin wannan hudubar kamar da bin kasir ya kawo ta ya ce daga cikin huduba da ya yi ya yi bayan makaddama da ake na huduba ya ce ama ta'alamuna annahum taqduna wa taruhuna li ajrin ma'lum faman istata'a an yaqdi al ajl wa fi amali la yaqtal falyaf'al yace mutane muku san ba da cewa kuna maraita ko huta da sai ko da marece kuna huta sahiya da marece kai da kawowa da kuke yi kuna yi newa ƙarƙashin wani ajali lokaci da aka ƙayyade muku kuna da lokaci sananewa yau a wuta a dawo wata rana da ba a dawowa wata kuma an shiga ba a hutawa ya da hoto da kai haka suke rayuwa kai da kawowa da kuke kuna yi ne ƙarƙashin wani ajali sananne da haka ci duk wanda zai iya bakin ƙoƙarinka ajalinka ya ƙare ma kana cikin tsa'ar Allah subhanahu wa ta'ala yace walan tanalu zalika illa billahi azza wajal yace kuma wannan samun samun rayuwa a saka ajalin kai kare ma cikin dar Allah ba a samun haka sai da taimakon Allah subhanahu wataala yace inna qauman ja'alu ajalahum li ghayrihim fanahakum Allah azza wajal yace mutane wasu mutane sun sanya lokacin ajalin su ga wani sun bata duniyarsu a wani da banza ba da kansu ba da wani kansu ba to Allah ya muku kashe ku kanku haka don suka bata rayuwarsu da wasu ba su amfani kansu ba alama kashe a kan kukan ku haka ya muku kashe an ta kunu amsalau shi Allah ya kawo na aye wala ta kunu kallari na sulla fa an san anfusa ya kama ka ya ja wannan aya kinan kakku zaman to kamar wanda suka manta da Allah kuma shi Allah ya mantar da su kawunan su yake ce aina man ta'rifuna min ikhwanikum qadimu ala ma qaddamu fi ayyam salafihim wa khallu bi shaqawati wa sa'ada yace ina wanda kuka sani cikin ɗan uwanku danginku sun riga sun isi iske abin da suka gabatar wa a rayuwarsu sun iske abin da suka gabatar a rayuwarsu ta duniya sun kaɗaita in tsiyata ce su in arzuta ce ne kowa ta kai shi aka ce hausa duk wanda ya tagari don kai shi wanda ya tagari ya tsaye da sa'ada wanda ya tsiya ya tsaye da shaƙawa kai shewa kuma sun riga sun iske aikinsu وأين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحسنوها بالحوائد يتي إنا سراكنا من أورن كيما إنكا ما كريا ينهركو إنا سكي وسكي جدا جدا يجي نقرري ونجي هايو أنت مدائن تتا فارس سلعنا garuwa ne wani aka yi da kagani gasar alimulki ce ina suke sun kewaye wannan garuwa da ganuwa ya ce karsaru ilallahi ta'ala sun ƙare sun koma ga Allah mai girma da buwaya ya ce inna Allah ta'ala asana ala zakariya wa ala baiti faƙala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in yace Allah mai girma da buwaya ya yabi annabi zakariya da iyalan shi bayan jero su yace innahum kanu yusari'una fil khairat wa innan jama'a suna gaugawa cikin aikata alkhairai kina da nake mai gwagwarmayya wajen hama wajen aikin alkhairi yace wad'unana ragaban wa rahaba suna bautar mu cikin halin tsoro da kwadai shine halin annabawa suna bautar Allah ragaban wa rahaba suna kwadan rahama ta Allah kuma suna tsoron azaba ta Allah wa kanu lana khashi'in kuma suna masu kaskantar da kai gare mu kaga wani shi ake cewa masu ganin ci akwai masu aqida wai kurin ka bauta ta mu Allah da yana Allah ba don tsoron azaba ba ba don san aljanna ba kurin da yana Allah kurin ka mishi wai bauta wanda ya bauta mu Allah don tsoron Allah don tsoron wuta bai koyi ba wanda ya bauta mu don sama aljanna bai koyi ba sai wanda ya bauta mu Allah kurin da Allah yana Allah kace kaga wannan ta saka wa ibada annabawa Allah wannan annabawan Allah ne Allah ya bato su yace suna gaugawa cikin aikata alkhairi wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in suna kira suna bautar mu cikin suna kwadai kuma suna tsoro a ce wai kai bauta Allah ba ta tsoro ba to ibada annaba zaka kuma ibada ta kasar su zaka cewa bauta mu Allah bawa bawa ne iya kwadai iya tsoro haka hal annaba ce kana kwadai rama ta Allah kada tsoro azabu shi ita ce ibada ta kwadai sai abu ka sai cigaba da cewa la khaira fi qawlin la yuradu bihi wajha Allah wa la khaira fi malin la yunfaq fi sabilillah yace babu wani alkhairi cikin duk maganar da ba a yi da bana Allah wanda babu Allah cikin ta babu alkhairi cikin dukiyar da ba ce da kan hanyar Allah ba wa la khaira fi man yaghlibu jahaluhu hilmahu babu alkhairi kan mutumin da kullum hushin shi yarin jayi hakuri shi kullum kai baka da hakuri wala khaira fi man la fi man yakhafu la yawmat la'im ita babu alkhairi ga duk wanda yake jin tsoron zargin mai zargi cikin lamarin Allah babu alkhairi tare da shi mai imani bai jin tsoron zargin mai zargi cikin Allah wannan daga cikin hudu ba da sai Abu Kare abin da daga ci kenan muna magana kan wannan aya sai Allah subhanahu wataala gaba yake ta la yastawi ashabun nar la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة الله تبا يندز أي سزودي دي إن وتاد إن الجنة بس تبزوا إبا يتي أصحاب الجنة هم الفائزون إن الجنة سوني ما سسامو ربوبو بكي أمعو تعالى وانا القول الله تبز أنا سامع تكلم
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يعلمون نعم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أن الله سبحانه وتعالى ينا كرن تدمو سندمو مطعين جرمان القرآن واندقوا أكابا كابا دشي الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن إنت زام سبكت ونن القرآن ونن القرآن yace inda da za mu sabakar da shi ala jabalin akan wani dutse la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatina da kaga wannan dutsen dutse zai kaskanta kai da Allah zai tsage saboda jin tsoron Allah dan girman wannan da tsaye alqur'ani wannan misali ne na girman alqur'ani inda aka ajiye wa dutse shi zuwa cikin bakara Allah subhanahu wa ta'ala ya labarin alul kitab yahudawa bayan jarrabawa ta sun samu dai mata abin sananne na kisa da wani a cikin su ana so a gano annabi Musa alaihi salam yace Allah yace kurin kurin ka saniya suka sai ba kansu wahala saniya wata iri wata iri ce kaza baka launin ta ya shekara nawa suka yi aka ta ba suka ba kansu wahala karshe dai abin sananne Allah subhanahu wataala ya bada dama wannan saniya da aka samu a yanka ta wannan dirbobi ba'diya ka bigi kurin wannan mamashi da wani bangaren gabatun wannan saniya da aka yanka iya bugu da ta tashi da Allah bada muku yaya yake raya mutaci bayan mutu to wannan shine abin da aka ce bayan labarin da Allah ka cewa thumma qasat qulubukum min ba'd dhalika fahiyar karfiyar aushe da tsawa baya wani abu ne na aya ta Allah Allah ce daga baya yau da gobe sai zukata zai zukata suka bushe ita fahiyar karfiyar aushe da tsawa kamar duwatsu ita kai ta ma fi dutse bushewa me yasa Allah ce wa inna min al-hijarati lama tafaddaru min al-anhar wa inna minha lama shaqqa fa yakhruju minhu ma wa inna minha lama yajhabu min khashyati Allah mala bidan suna mata amalu Allah ce domin ya ce misalin zuciyar ku ta dutse bushewa ya ce domin a cikin dutse akwai dutse da zai tsage ya hudo da ruwa ya hudo da da teku wani ido na na filim dutse ne in wanda wanda ya san filim nijar fota jaru dutse daga duk aka tarihi daga fota jaru na dutse daga tarwar cikin zarwa kullum ga shi da aka yi nijar kuna ganin ke zauce dutse ne daga dutse ne ruwan ke zuba wani ya ce a duwatsu akwai dutse da yake tsagewa kuma a samu alha na gulbi za mu ce ko teku wannan ita filam da wannan za mu ce kwanu ya ce wa'in na mina da mashi a kowane zai tsage sai kulli bin ma ruwa zai huto ko ba bai ido ba dai a samu ruwa a sha a samu ruwa daga cikin dutse ya ce akwai dutse ta gangarowa ya faɗo don tsoron Allah da inda yake amma mutum ne zuciya ta ɗan adam ya ta bushe ya dutsen tauri Allah ke shi na lokacin lau an zanna hadal ƙur'ani ala jabal inda za mu sabkar da wannan littafi wani alƙur'ani a kan dutse la ra'aytahu khashi'an mutasaddiyan mahajjala da kun ga wannan dutsen iya kaskantar da kai da tsagewa saboda jin tsoron Allah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun ana buga Allah da muna buga wannan misali na matsayin alqur'ani dan ga mutane waɗanda suke ma'ana masu masu tunani dan su gano ta wannan muka misalin za su gano da girman littafin Allah mana alqur'ani Allah sama cikin lafiya sai Allah ta huwa Allah هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
na'am yan wa duk da a cikin ƙur'ani ba za ka samu wurare aka san sunan Allah a jere da wani masu yawa a wani wurin duk ƙur'ani duk ƙur'ani na neman yawan wuri da aka jere sunan Allah a jere Allah ya ce huwa Allahu allazi la ilaha illa hu Allah da ake kira a kadaita da ibada dole magana Allah shine wanda la ilaha illa hu Allah kuma la ilaha illa hu shine wanda babu wani abun bauta sai shi yawancin matsalar mutane sun yarda da Allah abin da ke da matsala ilaha ana iya ba wani haƙƙin ilaha ana iya kiran wani ana iya rutsuwa da wani ana iya abdewa da wani neman kariya neman lafiya a wajen wani shine ilaha to Allah bai yarda ba da haka bai yarda ba ka ɗauki wani ilaha sai wannan Allah shi Allah kun Allah ki ba don suna tafashi Allah kun Allah ki da kone halice kun Allah ne da haka kenan babu wani ilaha sai Allah kenan ɗaukan wani ilaha daban ba Allah ba kafurci ko wajen kariya ko wajen dogara ko wajen rantsuwa hatta rantsuwa har rantsuwa ba a yi da kowa annan sarrafa maka sai mana halabar da mana halabar da ba kada sharka da shi wanda ya zo da wani Allah a kada sharka to yake cewa kuma kafara ko da wasa karar da ta kwaran kwatsa ko a radu ko aljini an wuce man halin billahi tabbata la ilaha illallah ko a fito kuskure kai ne kowa da wani abu daban kai tsaye da ce la ilaha illallah ka ta ka dawo ko dan kowa bai da kowa Allah haka manzo Allah ce duk mu da wuri guda ce fatan ala adam ta ala qaimu ruka misali kan ba wasan ta ba Allah sai ka ce mutum zo zo mu modi aka tsaya da wasan ke maka to wannan ma sai ka kafara kai ka sadaka da mace duk wanda ta zo zo mai wani ma ka ce wata ba wani wata zo mai mu kun shikenan sai ka kafara da mace sai ka sai ka sadaka shi ne kafara ba wa san saba Allah ba wasa annan ne ce duk wanda ma'ana duk wanda ya rantsuwa da lata kai ne ce la ilaha illallah kun sai bukhari ya faru haka kenan huwa Allah shine Allah allazi la ilaha illa hu wa babu wani ilaha sai shi kuma alimu da gaibu wa shahada Allah ya san abin da yake gaibu kuma ya san abin da yake hili abin da yake gaibu duk abin da baka ji baka gani baka ɗanɗanawa baka jin kamshi baka tabawa shi ake gaibu ya huta da wani hawa cikin guda biyar cikin wannan bai kai gare shi ya zama gaibu to Allah babu wani abu da yake koyi ga Allah ya san duk abin da yake koyi da shi Allah subhanahu wataala shi halitta mu shi halittan kuma kaddara da abin da zai kaddara musu kenan kahin ba abin shi ya kahin ba ai halittan shi ya halitta kaddara shi gaba daya cikin sai cikin sai musu Allah ya ce annala hatta maqadir khalq kamar an ka fata Allah ya yi rubuta maqadir khalq ya rubuta maqadir da abin halittu zai kayan halitta sama da kasar shiga dubu hamsin kayan sama da kasar shiga dubu hamsin aka rubuta aka programma komai kina Allah bai yi komai ba sai ba abin da yake koyuwa ga Allah kuma shi ne hikimar Allah don ya gaskantar da annabawa za ka ga annabawa da sama bayan labarin da za a yi kaza za a yi kaza a wani abin da insa su isa ma islam za a san ka san abin da ke alaƙa da Allah kaɗai isa ya basa labarin ga abin da za a yi abin da yake ɓoye abin da kace gaya maka abin da ke gidanku abin da ke ɓoye gaya muku ya yi cin alama a gano wannan iya alaƙa da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar labarin da na gaibu wanda wannan annabawa suna haka nan don ya tabbatar da alaƙa da alimul gaibu shahada shi ne da annabi za a ce da za a gina magana ɗan balle aka samu ɗan bida ai halittar sun ce annabi san gaiba ba bai san gaiba ba to nan a ce kaga mata da kai wajen ba shi amsa abin da shiga matsala sai ka maka ruwa da yawa annabi ya bada labarin da ya guri kaza ga labari kaza da ya bada ga labari kaza da ya bada eh ya bada amma masanin gaibi ne sanar da shi alimul gaibi فلا يظهر الغيب على غيب احد الا من تنوي سنه لا تقول شين الله شين عالم الغيب كما فلا يظهر على غيب باب يسر الغيب الا لمن تدع gaibun kenan Allah shine alimul gaib sai ya sanar da manzo wannan gaibun don ku gano cewa wannan dan sako ne daga Allah alimul gaib shahada annabi ya bada labarin da yawa daga tabbas amma kace shi ya san gaibun a ba shi bai sani ba masanin gaibun ne ba shi labari in wanda zan bayan sar a yanzu kana nan da makaran a zamani sai wani zai taso a kar ko jirgi ya ce mai muka waya wani ga wani ya taso a ƙarfe bakwai kuka ya tabbata zai so da makaran kaza ga maka labari kayan da maka ba zai ne ba ai ba sai ba ko amma wani ne wanda yake tare da shi ya sani shi ya baka labari ka ta jawo mace wani ya zama ta kasar lemu ka masa labari ka yi wani ya mushe wani ya zawa ba ku shi da wani ya zawa shi ya mai liyafa ya ce kasan gaimu a ba zai sani ba gaya mu aka yi kira shi annabi bai san gaibu ba amma Allah masanin gaibu ya karantar da shi gaibu annabi gona abu ne karar a hili rayuwar annabi sahabbai ta tabbatar da abu da na gaibu annabi ya hudu kuma haka ne labarin gaibu ya zo a kace irin ma labarin da wani mawudi guda ya ba labarin abin da za a yi a tashin kiyama ko a ce kaza kaza ko abin da wakana wannan abu ne a hili ta sanin gaibu amma Allah shi ne masanin gaibu shi kadai asha take cewa duk wanda ta muku annabi sun gaibu ƙarya ne ji asha haka ta ce ba wani sun jiro sai Allah kawai ya ce kenan shi ne alimul gaibu wata shi ne masanin ɓoye da hili kuwar rahamanu rahim shi ne arrahman an ce arrahman duka rahama ce a hausa amma arrahman rahama ta yin haɗi don ta gama kowa da kowa a ta kawuri iya cikin rahama ta Allah ta iya ci iya sha iya sha cikin Allah duk abin da ke rayuwa da ƙashin rahama ta Allah don ba wanda ba wani kawuri da yake rayuwa da karfin shi ba abin da ya mallaka na rayuwa ko numfashin shi ko abincin shi ko abin shan shi duk abin da ke rayuwa a cikin shi akwai abinci na Allah wanda jiki yake aiki akwai ruwa na Allah ne ba na shi bane ba iska da ke shaka oxygen ta Allah ce ba ita shi ba ita wani kuma duk abin da yake ko shaka zaka take ma Allah ba ba wani abu ɗaya na haka da kake rayuwa da kan kawuri ne shi ma cikin rahamaniyar Allah ne ba wani al'adar zai iya rayuwa bayan a bar ma Allah ba shi wani yake daban ma to duk abin ke zama kana rayuwa ba a bar ɗaya da wani maka na rayuwa na Allah ne ka ci abincin shi ko ka sha abin shan shi ko ka sha iskar shi komai dai da shi shi ke rayuwa in ba kun babu rayuwa kenan ka ta kawo rimar iya cikin ramaniya ta Allah ito kada ku kada bilmunin rahima amma rahama rahim an ce rahama wata keɓantarta da wasu daga cikin bayan shi mana masu imani na ita kuma can hada ba dace ta lahira mana ta duniya ta gama kowa da kowa ya ce huwa allahu lazi la'ilah illahu shi ne dai allah wanda la'ilah illahu babu abin bauta da gaskiya sai shi almalik wanda ya mallaki komi malikan mulk shi ne mai cikakken mulki al-qudus kuma allah tsarkakakke ne assalam Allah amintacce ne na ji assalam minan assalamu daga aminci ko Allah ya ya fita duk wata na ƙasa Allah ya cikin kar baya ba da ƙasa fata da shi assalam almu'min Allah wanda yake gaskantar da manzanni ta hanyar mu'jizoji cikin tafsir magabata sai mana wasu ce amma almu'min Allah wanda yake amintar da masu imani almuhaimin Allah shi ne mai kula a rabi mana mai kula da komi Allah shi ke kontrolan komi ba da kula mai komi komi shi a zuci ila ta wani mala'ika ya yi kaza wani ya kaza amma Allah shi ke kula da komi shi almuhaimi al'aziz kuma Allah shi ne mabuwayi mana ba abin da ke gagara shi aljabbar mai ƙarni mai mulki cikakken mulki ba abin da ke tunkare shi aljabbar akwai a kahar duk za a ɗaya mai jefar almutakabbir shi ne mai girma a wata zance ba subhanallah amma shirkun alƙarki ya tabbata ga Allah game da duk abin da suke gama shi da wani kuma mai Allah ya tsarkaka sai ce huwa Allah al-khaliq kuma dai shi Allah shi ne al-khaliq shi ne mahalicci kuma ce albari ce bambancin albari da al-khaliq albari kan da ya zo wa ka shirya abu ka kastan fizin shi kaza kaza da gamna shi kaza ya kafe nan zartar da halitta abin zai abin da yake so zai zartar da shi mana ba ba tare da wani ya kama mishi ba shi mana shi ne ce mai kirkira abu mai kirkira abu mana mai kirkira abu shi albari mai kirkira abu da kai shi kirkira Allah kenan shi ba wajen wani babban inda ga model al-musawwir kuma shi ke surantawa yanda aka so a yi ka aka yi mutum ga akuya ga tsuntsu ga giwa ga kowanne yanda Allah ya so kuma daga kunne kurin kara mata gidan kun kama ce kanta ba sana ciki kurin an ƙari ciki ya shiga kurin an kwan biyu zai kowane wato ya yi wato iya kamar kai kamar ku ɗaya eh abin da kai ba komi kamar ɗaya eh Allah sura ta shi da wannan sura da ke so kurin kunne kurin haka Allah ya so zama to kaza kurin haka Allah ƙara kashi al-musawwir ya ce lahul asma'ul husna Allah iya da sunaye kyawawa wannan wasu ne daga cikin aka ambata mana amma Allah iya sunaye kyawawa wanda shi ne na asar ruwa ba zan cewa Allah iya da sunaye kyawawa 99 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna to wannan kowa babu wata ruwaya ingantatta da ta zo daga manzon da Allah ya ko wanda ta tattaro su ga aure guda abin da ya ji rusu ruwa da ta shahara ta turmuzi ba ta da inganci na shi malamai kowa za ka iya kowane malami zai na shi sai ga zuba abin da ya buntuko shi da na can na kuran wata kuna kauli ne wannan suna allah tisa'in da tara ba an ce su kaɗai ba ne ba man kira suna allah kiyawa ka kiyaye tisa'in da tara za ka shiga aljanna kuma ce kiyayewa da aiki da su ko imani da abin da ka ce amma a ce ga su a jere kaga malamai da malaman sunna har sunna daban-daban wannan yayi sabon 99 kaga a wanda wani wani ya samu babu wani wani ma ce wanda zan kawo bacci suna Allah wannan siffa ce ta aiki kaza kaza haka suke dai amma babu wuri da yazo gaba daya wannan binciken malamai ko ya bincika ya samu abin da ya samu amma babu ruwa ta kawo ta jero 99 a jere ingantatta babu kowa abin da ya bincika ne zai jero maka Allah mu baka kan daidai shi dai Allah iya da sunaye wannan wata falala ce amma Allah iya suna da yawa ita wata suna ma bai gaya ba hatta da annabawa wasu na a cikin bayan shi ya kiɓince wani kun ya gaya musu wannan haka Allah su a cikin bayan ya kiɓince wani kuna wani suna bai gaya kowa ba wani suna gaya wasu kina akwai suna Allah wanda suke Allah kaɗai san kai bayan ya gaya wasu mun dan muka cikin tafsirin na Isa Suleiman ko a cikin malashi annabi Allah ne za su duka cikin malashi da mutane kwarai da aljanna mutanen yadda wani ban Allah kurin shi ya san sunan Allah kurin aka nema a kawo ganin sarauta wani ya ce firid ya ce shi zai kashi kayan a tashi daga zaron zama wani ce yau kayan a tashi daga zama kayan yi da arzon gama shi iya hudu kuma yi gagana ba hira wace ba za a yi bane ba an yanka ne gagana kamar shi iya gaya mai in zan kama shi kayan kyauta ido kuma iya hudu shi gagana a kamar su da ma ba hira bace ba daga kilo dubu nawa a zaune abu ne daga Allah kura shi shi na kan shi na shi na ka babu Allah bisa sama Allah sama Allah sun Allah da girma ba sun Allah ne annabi sulman gashi ma wani bawa cikin sunan Allah ya san sunan ya ambaci kullun shi kenan ga gado gaban Sulaiman kuma gado babba na sarauta na fada kenan Allah iya da sunaye kyawawa wani wuce fa da uhu biya wani wuce ku kiraye shi da wannan sunaye yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard da abin da ke cikin sama da ƙasa yana tasbihi ga Allah subhanahu wataala kuma wa huwa al azizul hakim Allah shine mabwayi mai hikima cikin tsari
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل نعم سورة الممتهنة الممتهنة mata sura da mumtaina sura da take bayanin binciken mata da suke hutawa daga makka zauwa sun hijira a bincike su a san matsayin imanin kayan a ɗauke su a matsayin yan uwa yan harkar wannan sura kayan don kama shiga sura mu fahimci abin da sura take ne sun sulfa sun sai musulmi ruwa ta inganta da farkon musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda yake da ma'adatar in zai shayari yana wadda sau misali za shi misali zai gusun a wata magariya ya da kama hanyar da so ya arewa ko ya yamma ko ya gabas alhali gusun da shi saboda munafukai yan kai labari don wadda sau to amma yadda samu wasu cikin jama'a ya kama wasu ga inda za mu haka annab za a bude maka sai an huta an kama hanya akwai cikin sahabbai haɗin bin ayyubar ta'a sahabi ne kuma mai imani ɗan adam ne haɗin shi ya rubuta takarda a ɓoye fiye labarin da za a sai aika wata mace ta hau raƙumi ya kama ya ɗora ta ya ba ta ta sallame ta da gaugawa kar ta tsaya ta kai wannan takarda maka ta kai wata ta ba maka labari ga manzon Allah nan ga Muhammad da ya mutu zai kai muku hari kaga abin da aka ɓoye shi yanzu har ya ake wata musamman ta kama hanya ta hiya makka annabi sallallahu alaihi wasallam kun wahayi zo shi aka ce mashi wani a cikin cikin musulmi ya aika wa 'yan manka sanarwa ya aika musu takarda ta labarin fitar ku kai tsaye a nan sallar sallar mai kira sai da na'ali da zubairu ne da mikadad da wasu cikin sahabbai manzala ce musu maza ku tashi ku nihi wuli kaza akwai rarrata ta kara rarrata wurin rarrata ka a daidai nan za ku suke wata mace annabi da ya gaya musu har wurin a daidai kwari kaza za ku suke wata wani matar akwai takarda da za ka kai ma kudin shawa ku amso wannan takarda ku biyu ali maza suka hau su kama hanya suna zuwa hega wannan mata a wurin Ali ya ce baiwar Allah ki mai an turo mu ki ba mu takarda da aka ba ki za ki kai maka ta ce ni ba ce gaba takarda ta karya kike ta ce tukun ba takarda babu takarda kura Ali ya ce abin nan da yanki annan bai karya ya ce wallahi ko ki ba mu kuma miki zur aka woki da yawan za mu takarda za mu miki zur aka woki don mu takarda da ta gani ya za a da gaske suke a cikin kanta a kitso don jaraba a cikin gashi ta tun ta kada ta mai da ba kuma komi ba dole ta hudu ta kada ta masu suka ɗauka suka yi take ba gudewa so ko ana za a wani abin da ce musu kurin ko amso takarda ku kawo kurin a suka amso takarda suka zo ya rasu lagata manzana sallallahu salama yana bude takarda sai ga takarda a rubuce min haɗe bin abubuwar ta ala ƙurashi daga halin su da komi ba gardama annabi ce idan haɗe a zo da haɗe haɗe gashi yaya ya rasu lagata kakan gaggawa kuma a gaggawa kuma cikin ka gaggauta hukunci ya ce wallahi ya su la bai yi ba wannan abin don da ko da cutar da addinin Allah abinda na diba ɗarin mu dukan mafi yawan ku kuna da dangi a maka ni ina da iyalai a maka bari da kowa ni ba ɗan gari ba ne ina ga wannan abin da zan yi in na yi za ta ina da alaƙa zuwa ta za ta ɗan tausaya wa iyalai na kuma na tabbata labari bai hada musu kamun Allah bai bai kare komi na musu labari amma ni ga dalilin da na yi an umarci ya rasulullahi kurun gasa ba nuri mutum da kashi kurun kurun munafikin kurun har da ma ana bada lokaci umar da ba na shi mutum da kashi kurun umar shi kawai shi zama masauki annabi ba da wuri ko ya ce da kashi kurun kurun munafikin da ana bada lokaci annabi ya ce umar baka san ba da cewa Allah subhanahu wataala ya ya wannan hadin ya je bada kuma Allah ya ce ma ahli badar yafa'alu ma shi'tum daga fadlan Allah ya ce ma duk dan badar kai abin da ka rama Allah bai kama da lahi ya yi hakuwa kuma shi ya ce ya yi matar kiri babu gana an gaye annabi kuma ya amince da uzurin hadin kenan wannan takarda ce da ya yi Allah labari matsayin musulmi da kahuri wannan abun ba hujja ba ce Allah kai mu zan gani insha Allah mu dalilin wannan sura insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته